الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أو بعد من أقوديا والله سبحانه وتعالى a wanda cikin ikonsa da yadda sai dawo da mu domin ci gaba da gabatar da a wannan tafsiri a daidai wannan lokaci a yau muna litinin shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda ya daidai da 22 a ga watan biyu miladiya 2026 a idan yanguwa ba su manta ba a jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da goma sha uku haka ne? ɗana muka zai ishirin da uku yau muna ishirin da uku ga watan biyu a miladiya dubu biyu da ishirin da shida kuma mun tsaya kan aya ta nawa muka tsaya aya ta nawa muka tsaya talatin da shida bai kai ba a bai kai da talatin ba na'am 128 ko فإن لوطا لمن المرسلين فإن إلياس fa yawwa yawwa yawwa ni na san wa ina Ilyas da minan musalin za mu tashi
na shaidan rajim dai
bismillahir rahmanir rahim annan sadi
wa inna ilyasa la minal mursalin ba masa إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
alhamdulillah jiya mun kwana karshen aya ta 122 yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 123 a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayanin sa ubangiji yana ba mu wato labarin kisosin annabawa a jiya mun karkare wato kisar annabi Musa da Harun yau kuma za mu tashi kan wato kisar annabi Ilyas Allah ya ce wa inna Ilyas da minal mursalin wato tabbas annabi Ilyas wato yana daga cikin manzanni aka ce dan dan uwan annabi Musa dan dan uwan annabi Haruna ne annabi Harun dan uwan annabi Musa a wasu malaman kuma suka ce a wato shi annabi Ilyas din ba dan uwan annabi Haruna nan dan uwan annabi Musa bane amma dan uwan annabi Haruna ne amma wancan annabi haruna kuma dan uwan annabi ibrahim ne to akwai dai sabanin malaman wato tarihi wato allah ya aiko shi ila qaumin zuwa ga waɗansu mutane a wani wuri da ake musu ba albaka mutanen suna bauta ma dan dalo ne wato allah ya aiko shi a wannan gari na na ba albaka ubangiji ya ce izkali da qaumi ala tattaqun tuna yayin da wato annabi Ilyas yake gaya wa mutanensa ala tattakun shin ba za ku ji tsoron Allah ba a malamai suka ce a wannan kisa ta Ilyas kamar yadda Muhammad bin Ishaq ya fada da kuma malaman tarihi suka ce lamma qabadallahu azza wa jalla hizqil yayin da ubangiji ya karbi ran hizqilu wato annabin Allah wato azmatul ahdasu fi bani isra'ila sai wato bidiyoyi da ayyuka na saba wa Allah sai suka dinga shigowa cikin wato yan bani isra'ila da hizkilu yana cikin su yana musu wa'azi duk abin da yazo ya saba wato karantarwa musulunci zai hana su to amma bayan ya rasu sai zama babu wani mai gargadi sai abubuwa kuma suka dinga wato shigowa wato na saban Allah iri iri a cikin yan bani isra'ila barna ta yawa a cikin su malam ya ce wa zahara fihimul fasadu wa shirk aka samu barna aka samu shirka mai yawa a cikinsu wa nasabul as- asnama har ma sai da ta kai sun zo sun girka gumaka wato suna bauta musu kuma bayan Allah madaukakin sarki fa ba sallahu ilaihi ilyas nabiyan sai Allah ya aiko musu annabi ilyas a matsayin wato annabi wanda zai zo kiraye su wato zuwa kare ta Allah wa karatul anbiya'u wato yub'athuna min ba'di Musa alayhi salam fi bani Isra'ila bayan annabi Musa salam yawanci duk annabawan da Allah ya aiko za ka gansu wato a cikin yan bani Isra'ila ne wato bita jadidi mana su min hakami taurati don a zo a jaddada musu wato aiki da littafin attaura tunda in zamani ya tsawo sai su ajiye littafin sai su ɗauki kurafar kirkire-kirkire da abubuwa na sabon Allah sai ya zama shi za a yi ta yi to daga baya sai a zo a sake dawo da annabi in ya zo sai da littafin attaura sai ya ci gaba musu da wa'azi saboda haka sai ya sake kawowa gyara a cikin al'umma da zarar annabin ya tafi sai kuma rusu sake komawa ruwa to shine malai yake ce mana wa kanu yusha'u wato lama fataha sham wato shi yusha'u bin nun wannan wanda suka yi tafiya da annabi musa alaihi salam a wanda suka yi tafiya da shi a lokacin ɗin wannan yushau bin nun yana daga cikin kamar waziri ne na annabi musa bayan shi annabi haruna ya rasu an ce kuma yaransa ne wanda suke abubuwa tare to bayan annabi musa ya rasu aka bar masa wato kamar kalifanci na al'umma to shi wato sai ya rarraba yan bani isra'ila karkashin jagoranci jagoranci wato yake cewa wa inda siftan minhum hasala fi kismatihi ba'ala bakka wa nawahi a cikin wanda ya ba su jagorancin ba'ala bakka akwai wanda yake jika mai shi yusha bin nun din sai aka bashi wato kula da wannan bangaren wato su ne kuma mutanen ba'al bakkan da aka aiko musu annabi Ilyas wato a matsayin wato annabi ba'al bakkan sunan garin wato ana kiransa da sunan wani gunki ne wanda kakanninsu wato suka bauta a wannan gurin sunan gunkin ba'al sannan sunan garin kuwa bakka wanda to shi yasa sai ya zama suna bauta ma wannan gunkin a su mutanen wannan gari na ba'al bakka a wannan lokacin suna da sarkinsu da ake kiransa arhab wato ya kasance shi arhab din nan aka ce shi ne da ya ga mutanen sun ɓace sai ya assasa musu bautar gunki ya zo ya kafa musu gunki wato suke bautawa wato yana kasance yana da wani babban gunkinsa na zinariya wanda yake wato kayataccen gunki na ga kan yi karatun nan ko gunki na zinariya wanda ya zo ya sa musu wato suke bauta masa an ce shi wannan gunki yana da fuskoki guda hudu sunansa ba'al wato wa kanu karfutinu bihi wa azamuhu an fitine su da bautar wannan gunkin wato suna girmama shi gayar girmamawa waje alulahu arba'u mi'ata wato sanadid suka sanya masa masu masa gadi kurum waɗanda suke zuwa lokaci bayan lokaci mutum ɗari hudu wato sannan suka sanya 'ya'yansu su suke kula da wannan gumaka wannan gunki shaidan ya kasance yana shiga gurin shi wannan gunki wato sai ya shiga cikin gunkin da daddare idan da safe sun zo bauta sai shaidan din yana yi musu magana da shari'ar bata shi yana cikin gunkin kamar yadda musa samiri ya kera dan dalo ya debi kasa na kofatan mala'ika jibril ya zuba a cikin dan dalan ya zama dan dalan yana kara kamar yadda allah ya bamu labari a cikin alkur'ani ya ce sai wato ya halitta musu dan dalo wato lahu kuwaro yana murya to shi shaidan ne ke shiga cikin wannan gunkin na ba'al din sai yana magana a mutane idan sun zo bautar gunkin ya ce ya ayi kaza gobe ai gunki ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ya saje kamar shine gunkin yana ba su umarni wato sai ya zamanto waɗannan shugabanni su kuma suna kiyaye wannan gunki suna ma isar da abin da gunkin ya faɗa wa mutanensu annabi ilyas salam ya kasance shi kuma yana musu wa'azi yana kiransu wato zuwa ga bautar Allah azza wa jalla amma ba sa sauraron sa ba sa imani da shi wato sai dai abin da shi wannan sarki ya gaya musu saboda haka wato amma daga baya shi sarkin ya yi imani da annabi Ilyas ya yi imani da shi kuma ya gaskata sakon da ya zo da shi saboda haka shi Ilyas ya kasance yana umurtan a mutanensa a kan hanyar kware yana musu wa'azi yana daidaita su to shi sarki wata rana da tafiya ce tafiya ya ga zai rasa mutanensa sai ya ridda sai ya koma bautar wannan gunki kuma sai ya zama gaba mai tsanani ta kullu tsakaninsa da annabi Ilyas salam wanda yake kira zuwa ga bautar Allah har ma yake cewa ya Ilyas ma ara ma tad'unahu illa ilaihi illa batilan ina ganin abin nan da kake kiran mutane zuwa gare shi ba wani abu bane face ƙarya ne wato barna ne wato wato shi annabi Ilyas da yake kiran mutane zuwa ga bautar Allah amma shi wannan sarki yake ce yana ga abin da shi Ilyas yake kira yana kira zuwa ga abin da yake wato barna wa hama bi ta'zibi Ilyas wa qatlihi har ma daga baya ya himmantu akan zai azabtar da annabi Ilyas sannan kuma wato har ma yana tunanin ko ma ya kashe shi a huta falamma ahassa Ilyas bi sharri yayin da shi annabi Ilyas ya fahimci makircin wannan sarki da kullakullan da yake masa rafadahu sai ya fice a garin ya bar shi wa karaja anhu hariban wato ya fita yana mai gudu warja al-malik ila wato ibadatul ba'al shi wannan sarki ya koma zuwa ga bautar wannan gunki wala hika ilyas bai shawahiq jibali amma shi annabi ilyas sai ya tafi cikin duwar watsi yana yawo ya tafi cikin duwar watsu tunda yanzu sun yi yunkurin kashe shi kuma wannan sunna ce ta kafiran baya kashe annabawa ai annabi musa ma ya gudu annabi musa ma ya gudu da fir'auna ne zai hallaka shi saboda haka shi ma annabi ilyas wato sai ya gudu ya bar wannan gari na bali bakka ya tafi yana yawo wato a cikin duwar watsu a cikin dokar jeji fakana ya awi ila sha'abi wal kuhuf ya kasance idan dare ya masa yakan samu wato cikin kogo ya kwana wato yana yawo akan tsaunuka yana cin 'ya'yan itace sannan kuma yana kwana a cikin wato kogo in dare ya masa shi shi kadai a cikin dokar jeji saboda haka ya ce fabaka sab asiri da ala zalika ka'ifan mustakfiyan ya zauna shekara bakwai a cikin wannan halin yana ɓuya wato sannan kuma yana jin tsoro ko ta ina za a turo 'yan wato nemansa su zo su same shi ya kulmin na batul ardi wa simari shajar yakan yi farauta ya ci nama daga cikin namun daji wanda aka halatta masa sannan kuma wato ya ci daga cikin ɗan itace yana zaune a jejin wato amma shi ɓangaren wannan kafirin sarki na ba'al bakka ya saka yan nema sai an je an nemo masa annabi ilyas malam ya ce wa fum fi talabihi suna ta nemansa kad wada'u alal uyuni ya sanya yan gangane wato security sun su zagaya sai ta yawo gari da gari a kewayen ba'al baka suna neman shi annabi Ilyas din wallahu yasturuhu amma ubangiji cikin ikonsa sai ya suturce shi daga barin su falamma tsala al'amru ala Ilyas yayin da zamani ya tsawo annabi Ilyas shi bai dawo ba sannan kuma yana nan cikin wannan hali na tsoro wato guri ya tsawo wasa imal kamuni fil jibali ya kosa ya buƙaci kewa a cikin mutane ya kosa zama cikin dokar jeji daga shi sai namun daji sai wato bishiyoyi wadala isyanu qaumihi sannan saban mutanensa da suke kuma yayi tsawo wa zaqa bidhalika zar'an wannan ya kuntata masa kirjinsa da rabbahu azza wa jalla an yurihahu minhum sai ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi hutu wato ya huta daga wato wannan mutanen nasa faƙila waɗansu malamai suka ce wato sai aka ce masa unzir yau kaza da kaza ka je ka jira lokaci kaza da kaza fakaruj ila mawdi kaza fama ja aka min shay'in farkibhu wala tahibhu idan rana kaza ta yi a daidai lokaci kaza ka je guri kaza ka tsaya duk abin da ya zo maka to ka hau wannan abin kar ka ji tsoro fakar da Ilyas wa ma'ahu al-yasau annabi Ilyas ya fita tare da shi akwai almajirinsa kalifansa al-yasau kaga a waccan farkon kisan aka ce shi kadai ya fita amma a nan kuma Allah ya hada shi da al-yasau al-yasau shi ma annabi ne wanda Allah malaukakin sarki ya aiko shi yana daga cikin wato annabawan da ubangiji ya ambata mana sunansu a cikin alkur'ani mai tsarki to suka fita da shi da alaysa wannan hatta idza kana bil mawdi'i alladhi amara bihi har sai dai inda aka yi masa umurni wato idza aqbala farsun min nari sai ga wani doki na wuta wato ya zo ya same shi wa qila launuhu kannar wadansu malaman suka ce kamar sa ne kamar wuta hatta wa kafa bayna yadai ilyas ya zo ya tsaya a gaban annabi ilyas wato fuwa saba alaihi ya zabura ya haye kan dokin fantalaka bihil farsu wannan doki sai ya furka sai ta yi sama fanadahu liyasau sai shi alyasau sai ya kira annabi ilyas ya ce masa ya ilyasu mata amurni menene ni kuma kai min umarni wato faka zafa ilaihi ilyasu bi kisa'ihi min aljawil a'la sai shi ilyas sai cire mayafinsa da ya yafa akan kafadarsa sai ya jefo masa malamai suka ce tawilin wannan jeho mayafi wato kamar na naɗa ka kalifa na ne ka je ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin Allah wato fakana zalika alamatu istiklafi iyahu wannan alama ce da cewa ya naɗa shi wakilin kalifansa ala bani isra'ila kan yan bani isra'ila wakana zalika akirul ahad bihi to wannan shine karshen alkawari da ya wakana tsakanin annabi Ilyas da annabi Alaihi wa rafa Allahu Ilyasa min bayni azhurihim Allah ya dauke annabi Ilyas a tsakanin mutanansa wa qada anhu ladzatal mut'im wal mashrab Allah ya dauke masa ma sha'awa na abinci ko abin sha tunda yanzu an je an kai shi yana yana nan cikin mala'iku mala'iku ba sa ci ba sa sha wato wa kasahu rishu Allah ya tufatar masa a jikinsa gashi ya zama baya bukatar wato sutura fasara insiyan malakiyan ardiyan samawiyan ya siffanci da siffa guda hudu na farko shi mutum ne kuma mai kama da mala'ika na biyu wato mutum ne kamar wato mai wato halitta ce wadda take ta sama kuma halitta ce wadda take ta ƙasa saboda haka wannan ba Allah ta'ala al-yasau Allah kuma sai ya nada annabta ma al-yasau wa ba'asahu rasulan ila bani isra'ila Allah ya aiko shi a matsayin manzo zuwa ga 'yan bani Isra'ila wa auhallahu ilaihi wa ayyadahu Allah ya masa wahayi ya jikanta ya shi wal aswad wato ya hore masa dukkan abin da yake wato wato mai halittar baki wa tahu lahu faqsam wato wa tahu lahu quwwata sab'ina nabiyan Allah sai da ya bashi karfin annabawa guda 70 wa kana ala sifati Musa fil ghadabi wal quwwa shi annabi Ilyas aka ce ya yi kama da annabi Musa a wajen saurin fishi da kuma ƙarfi annabi Musa yana daga cikin annabawan da Ubangiji wato a cikin tarihin da ya bayar wato Allah ya masa halitta mutum ne mai tsananin fishi har ma Allah yake ce masa lokacin da yake addu'a a ƙaruna lokacin da yake addu'a wa ƙaruna da Allah ya hore masa ƙasa Allah ce je kana hore maka ƙasa taimaka biyayya cikin duk abin da kai mata umarni annabi musa ya yi addu'a wa ɗan ƙaru ne ya ce ƙasa ta kama shi ya ce ya ardu kuzihi ƙasa ki kama shi aka ce ta kama annabi musa a ƙaruna zuwa makyankyamarsa ya sake cewa ki kama shi ta kama shi zuwa gwiwa ɗan ƙaru ne yana magiya wa annabi musa alaihi salam yana cewa ina haɗa ka da zumunta tun da an ce ɗan babarsa ne ko ɗan umarsa ina haɗa ka da zumunta ina roƙon ka da zumunci ina maka za yana masa magiya annabi musa ya yi fushi sai cewa ke ya abu ku zihi kasa ki kama shi ta haɗiye wato ɗan ƙaruna zuwa kunkumi zuwa kirji zuwa wuya yana ta masa magiya har ƙasa ta haɗiye shi to shi ne allah maɗaukacin sarki yake ce masa ya musa ce ɗan ƙaruna yana maka magiya da ni ya roƙa da na tsiratar da shi ba kai ka halicce shi ba amma ka kasa wato haƙuri da rangwame a kansa wallahu alam saboda haka annabi musa allah ya masa ya yi masa fushi ai za mu gani ko lokacin da ya tafi ganawa da ubangiji ya bar dan uwansa annabi haruna ya kula masa da mutane ya ce ya haruna kalifli fi kaumi ya haruna ka zama kalifa ta a cikin mutane to amma da ya je sai mala'ika jibril ya ce masa ai mutanenka yanzu sun koma bautar dan dalo domin me domin Musa Samiri ya kera musu ɗan daro ya ce musu annabi Musa ya je neman ubangijinsa ya bata bai same shi ba ga ubangijin nasa saboda aka ku bauta masa suka duk kuma suna bauta ma wannan ɗan daro to annabi Musa ya dawo da fushi shi kuma ya je karɓo littafin attaura ne da ya zo saboda fushi ya watsar da allunan attauran nan da Allah ya saukar masa su daga sama a rubuce sai da su kakkarye sannan ya kama gemun annabi Haruna da kokon kansa ya jijjiga ya ce kai abin da na bar maka wakilci kenan a cikin mutane na sai ya ce to karka kunyata ni karka sa mutane su mun dariya ya ce na gaya musu ba su saurare ni ba da na matsa har ma sun yi kusa su kashe ni a cikinsu akan in ban bar sun bauta wa ɗan ba to dai kuma nan annabi musa sai gahin jikinsa sai ya lafa saboda haka shi yana daga cikin annabawa wato masu tsananin fushi amma an ka ɗauki annabi ibrahim kuma shi kuma yana daga cikin annabawa wanda yake masu haƙuri masu haƙuri shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa su in an taɓa Allah sai ya fushi amma kuma in shi ka taɓa mai haƙuri ne shi kuma sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi cewa ana Ilyas wal Khidr annabi Ilyas da Khidr su biyun nan suna nan ba za su mutu ba wato har sai ƙarshen duniya yanzu haka annabi Ilyas din yana sama ta bakwai yana tare da mala'iku amma duk shekara da shi da Khidr wanda muke ce masa annabi halluru sukan sako duniya zo su yi aikin haji in sun yi aikin haji sai wannan ya yi wannan aski sai wannan kuma ya yi wannan wannan aski sai su yi ban kwana kuma sai su tafi sai kuma duba ne shi kuma Khidr yana ƙasa yana ƙasa amma yana nan a cikin wato tsaunuka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kallansa sun taba haduwa da shi to shine yake cewa wato shi annabi Ilyas da Khidr suna yin azumin wata Ramadana kowace shekara amma a Baitul Miqdis wato sukan halarci mausimul Hajj kullu amin kowace shekara wa yaftariqani ala arba'i kalimatin malam yace idan suka zo suka aikin haji ko suka zo suka yi azumin wata Ramadana sukan rabu akan kalmomi guda hudu kowa zai faɗa za su ce bismillahi ma sha Allahu la yasuqul khaira illa Allah bismillahi ma sha Allah la yasrifu suwa illa Allah bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahi ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah sukan faɗi wannan wato wayannan kalmomi guda hudu ko kuma jimloli guda hudu wannan wato shine annabi Ilyas hadisi ya zo daga Anas bin Malik yake cewa wata rana mun yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna inda fajjin naka har sai da muka zo wato muna dawowa muka zo muna hutawa a wani guri da ake ce masa fajjin naka yace fasami'tu sautan sai na ji wata murya ina kishingide a cikin dutse sai na ji wata murya murya tana cewa Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin Allah ka sanya ni daga cikin al'ummar Annabi Muhammadu yaƙi suka je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa suka tsaya a wani guri suna hutawa in ji Anas bin Malik ya ce sai na koma gefen na gide a jikin wani dutse sai na ji wata murya ta zo ta ce min tana ana addu'a cewa Allah ka sanya daga cikin al'ummar annabi Muhammadu wato almarhuma al'umma wadda take wato mai girma al'umma wadda take mai alfurma wato almaghfur lahu laha al'ummar da Allah yake mata gafara almustajabu laha al'ummar da Allah yake amsa mata addu'arta sai ya ji wannan muryar tana faɗan wannan mutumin tana faɗan wannan magana faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam a sai manzan Allah yake cewa ya Anas manala kuma yana gun shi ma ya ji sai yake cewa ya Anas wanzur ma hadha sautu je ka duba mana wannan muryar daga ina take fadakal jabal ana zai tashi ya shiga cikin wannan dutse yana cewa fa idza rajulun alayhi siyabun bidun sai ya ga wani dattijo yana zaune wato da fararen kaya abyadur ra'si wal lihiya gashin kansa fari sal gemunsa fari sal wato furfura ta riga ta tari ne masa kai tulahu aksara min salasu mi'ati zira amma dogo ne da gaske tsawonsa ya kai yadi ɗari uku falan mara ani yayin da wannan mutum ya gani kala sai ya ce masa anta sahibu rasulallah kai abokin manzan Allah ne sahibinsa ne sahabinsa ne fa qultu na'am nace masa kwarai ni sahabin manzan Allah ne kala sai ce farji ilai fa qara'ahu salama je ka gurinsa ka ce ina gaishe shi wa kullahu ka ce masa haza a kuka Ilyas yuridu an yalka ka ga dan uwanka Ilyasu yana so ya ganka yana so ya gamu da kai farjatu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akbartuhu ja'anas yace na koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari faja'a yamshi wa ana ma'ahu manzon Allah ya taso yana tafiya ya nufi wannan guri Anas yace ina tare da shi hatta idza kunna qariban minhu har sai da muka zo kusa da mutumin ya ce takaddama annabi sallallahu alaihi wasallam ta'akkartu ana sai manzo Allah kuma sai ya wuce ni kuma wato sai na koma baya wannan yana da cikin siffan biyayya wato da sahabban manzon Allah suke in za a je gurin da ba a sani ba sukan wuce gaba ko da wani abin da zai cutar zai kullo gare ya same su akan ya ta'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da muka zo gurin da ake bukata ya ce ni din sai na tsaya sai manzon Allah kuma wato sai ya wuce ya ce fata haddasa ɗawilan manzan Allah ya zauna a gurinsa suka yi hira doguwar hira suka yi taɗi dogon taɗi shi ana yana gefe yana jira ya ce fana zala alaihi ma minas sama'i shay'un yushbihu sufra sai na ga gajimare ya kawo wani shimfiɗa wanda ya kama da wundi wundi shine irin tabarman nan kewayayya ana cewa sufra da larabci sufra ana nufin da cin abinci inda ake zama a ci abinci in an ci abinci a nade wato gurin da ake cin abincin bai ɓaci ba wannan ita ake ce mata sufura yace sai ga wani wata kewayayye taburma gajimare ya sako da ita daga sama wanda ta kama wato da windi yace wa da'awa ni yace take sai suka kira ni ashe wannan abinci ne aka sako musu da shi ga sama aka sako da wannan abincin a cikin gajimare sai suka kira ni fa akaltu ma huma na zauna na ci abincin tare da su wa idza fiya kam'atun wa rumman wa hutun wa kursu sai naga a cikin kayan abincin naga wani abu mai kama da wata masa masa naga wato soyayyen kifi naga rumman naga kam'a kam'a wato kamar ruwan zuma ruwan zuma amma farau farau wanda za a sha yace falan ma akaltu yayin da na ci na koshi kumtu sai na tashi fatana haitu sai na sake basu guri tun da dama sun kira ni dan mu zo mu ci abincin ne to tun da na ci sai in tashi in sake ba su guri wato faja'atu sahabatu fa hamalu take sai wannan girgizin ya sake dawowa sai naga ya dauke wannan kayan abincin da muka ci ya sake yin sama da shi wa ana anzuru ila bayadu siyabihi wato girgizin sai sake dawowa sai sake dauke abincin da kuma shi annabi Ilyasin don ya ce wa ana anzuru ila bayadu siyabihi ina kallon fararen tufansa a cikin wannan gajimare yayi sama yake cewa wato wani anzuru ila biya da siyabihi ina kallon farin tufasa fiha a cikin gajimalan ta hawi kibalar sama'i abun yana tashi da shi wato sama to wannan wato shine annabi Ilyas alaihi salam shine ubangiji yake ba mu labarin sa yace wa inna Ilyas la minal mursalin tabbas annabi Ilyas yana daga cikin manzanni wato iz qala li qaumihi tana yayin da yake ga mutanansa ala tattakuna shin ba za ku ji tsoron Allah ba wato atada'una ba'alan yanzu za ku zo kuna bautawa a tada'una ba'alan kuna bauta ma gunki mai suna ba'al gunkin zinariya wa tazaruna ahsanal khaliqin ku bar ubangiji wanda yake shine mafi kyawun mai yin halitta ba za ku bauta masa ba Allah rabbukum mun yi karatun nan jiya Allah rabbukum lalle ko kuma ka ce Allahu Allahu rabbukum Allah shine ubangijin ku wa rabbu abaikum al-awwalin shine kuma ubangijin iyayen wato na farko wato Allah ya ce fakadzabuhu فكذبوه فإنهم لمحضرون نعم إلا عباد الله المخلصين Allah ya ce fa kadzabuhu so karyata annabi Ilyas fa innahum lamuhdharun sai suka zama suna daga cikin wanda muka tara wato a cikin azaba illa ibadalal mukhlasin wanda ba su ga ba su shiga cikin azaba ba sai bayan wanda suke wato mu'minai wa tarakna alaihi وتركنا عليه في الآخرين نعم.
سلام على آل ياسين مم.
إنا كذلك نجزي المحسنين مم.
إنه من عبادنا المؤمنين Allah ya ce wa tarakna alai fil akirina sai muka bar kyakkyawan ambato wa annabi Ilyas fil akirina a cikin wato mutanen karshe gashi yanzu mun zo muna karantawa cewa annabi Ilyas wato annabin Allah ne babban mutum ne mai karimci mai kima wato a wajen ubangijinsa Allah ya ce salamun ala ali ili ali Ilyasin salamun ala ali Ilyasin aminci ya tabbata wa annabi Ilyas da iyalan gidansa gaba daya aka ce wato shi آه، على إلياسين إن أكتي قيل هو إلياس المتقدم ذكره وانا إذا زمك أنبتا wasu malaman suka ce a ana nufin Ilyas ne da duk wanda suke tare da shi wato a cikin imani Allah yake cewa inna kadhalika najzil musinin hakan nan dai muke sakanta ma al musinina mutanen da suke aiki mai kyau innahu min ibadina mu'minin annabi Ilyas yana daga cikin bayan mu waɗanda suke wato mu'minai na'am وإن لوطا لمن المرسلين نعم.
إذ نجيناه وأهله أجمعين Allah ya ce wa inna lutan tuna annabi lut lamin al-mursalina shi ma yana daga cikin manzanni iz najjayna wa ahlihi ajma'in tuna yayin da muka daidatar da shi da shi da iyalansa wato ajma'ina gaba daya illa ajuzan fil gabirina إلا عزيزا في الغابرين wato illa ajuzan sai tsohuwar matarsa ita kan fil gabirina tana da cikin wanda Allah ya jirkake su a cikin azaba amma shi da iyalan gidansa wato duk Allah ya kubutar da su Allah ya ce sun madammana al'akarin ودمرنا الآخرين Allah ya ce sun madamman al'akarin sannan muka halakar da wato kafiran mutanensa gaba daya bayan wato Allah ta'ala ya fidda su a garin ya sa mala'ika Jibrilu wato ya kife garin gaba daya na وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل.
وبالليل نعم.
أفلا تأكلون Allah ya ce wa innakum ai ku mutanen Makka latamurruna kuna wucewa alaihim ta alqariyarsu ai ala asarin ta gurabansu wa manazilihim da masaukansu fil- fi asfarikum cikin tafiye tafiyen ku ai kuna wucewa musbihina kukan wuce da asuba wa billaili kukan wuce da daddare saboda haka gurin wucewar ku ne afala ta kiruna me yasa ba za ku yi hankali ba ku ce waɗannan mutanen menene ya jawo Allah ya halaka su ya mai da alkariyar ta zama kufayi saban Allah ne da bautar gunki to ya kamata a kenan mutum wato ya dauki izina to amma me yasa ba ku da hankali ba ku daukar izina ba ku duba ma halla bihim abin da ya same su fa ta tabiru na bihi ku lura da shi na ayyana yunusa وإن يونس لمن المرسلين نعم.
إذ سبق إلى الفلك المشهور نعم.
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت.
فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا فلولا أنه كان من المسبحين نعم.
للبث في بدنه إلى يوم يبعثون فنبذناه- فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقدين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون نعم.
فآمنوا فمتعناهم إلى حين na'am ubangiji ya ce wato wa inna yunus la minal mursalin wato ka ambaci kisar annabi yunus don shi ma annabi yunus tabbas la minal mursalina yana daga cikin wato manzanni iz abaka ila al fulkil mashhun tuna yayin da ya gudu ila al- ila al fulki ya tafi jirgin ruwa al mashhun wanda yake makare da jama'a yake makare da kaya al fulkil mashhun ma'ana as safina al mamlu'a jirgin ruwan da aka cika shi da kaya ga fasinja ga kaya sannan annabi yunusa ya gudu ya shiga wannan jirgin ruwan saboda wai allah ya yi jinkirin kawowa azabar a mutanensa allah ya yi musu alkawari zai halaka su to azaba sai ta jinkiri da ta jinkirin zuwa to shi sai ya tafi amma malamai suka ce in ka san azaba za ta sauka ka gudun ai ba laifi kai ba shi annabi annabi Musa ba laifi yayi ba amma menene laifinsa bai jira umarnin ubangiji ba bai jira izini ba ya kama hanya ya tafi tunda shi dan aikin Allah ne ya aiko shi gurin wayannan mutane to labudda kuma in zai bar su ya zama akwai izini ga wajen Allah to sai ya gudu wato sai ya tafi ya je ya shiga jirgin ruwa ya shiga cikin fulkil mashhun jirgi wanda yake makale da mutane saboda haka wato a lokacin da ya fishi a mutanensa wato limalam yanzil bihim azabu saboda azaba ta sauka kansu ba alladhi wa'adahum bihi wanda aka yi musu alƙori farkiba safina ya je ya hau jirgin ruwa fowa kafar filin datul bahari da aka je tsakiyar teku jirgin ruwan sai ya tsaya sai ya dinga tagal tagal tagal tagal zai kife su kuma yana daga cikin al'adar wayannan mutanen zamanin in dai mai laifi ya shiga jirgin ruwa to ka jirgin ruwan zai kife da shi saboda haka suka ce to lalle cikin jirgin wannan akwai mai laifi akwai mai laifi waye mai laifi wa wani bawa ne wanda ya guje wa shugabansa ko ɗan da ya gudun noma ya guje wa ubansa ko kuma wanda ya wani laifi lalle suka ce cikin jirgin na akwai mai laifi kuma in ba a fidda mai laifin ba to jirgin ruwan zai kife da mutane saboda haka suka ce to dole fa a yi ƙuri'a a gano mai laifin nan aka yi ƙuri'a aka raba kaɗa ta a cikin gora kowa ya sa hannu ya ɗauko ɗaya kowa ya ɗauko sai ya ɗauko kubuta kowa ya ɗauko ya ɗauko kubuta aka zo kan annabi Yunusa yana sa hannu sai ya ɗauko ƙuri'ar mai laifi saboda haka take suka tura shi a cikin jirgin ruwa a cikin cikin ruwa tunda ana tsakiyar teku ne gaban ruwa ba ruwa take suka tura shi cikin ruwa to waɗansu malaman ma suka ce shi da kansa suka ce ya fada ya yi yunkura zai fada sai kifi ya bude bakinsa sai ya dawo ya sake yunkura zai fada sai kifin ya bude bakinsa sai sake dawowa to na uku sai kifin ya ce to an halicce ni ne saboda na ajiye ka da dole ya fara kifin nan sai ya zauna a matsayin kurkuku a shi annabi yunusa da ya haɗiya annabi yunusa allah ya haramta wa kifin ya ci namansa saboda haka sai ya tafi can ƙarƙashin ruwa sai ya zauna shi yasa ubangiji yake ba mu sifa ce fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka ce yana fadawa a cikin cikin kifin sai ya dora goshin sa wato sai wa Allah wato wato addu'a sai wannan tasbihin yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malamai suka ce wannan addu'a ce ta mai bakin ciki duk mutumin da Allah ya jarbe shi da wani abin tashin hankali in ya maimaita wani Allah yana ba shi furta a ciki yakan ba ya sauki addu'ar mai bakin aka ce du'aul karbi addu'a ce ta fita daga cikin bakin ciki to ya je ya zauna wato wani adadin kwanaki da Allah ya ga dama ya zauna a cikin cikin kifin dama an tanaji kurkuku ne so annabawa in suka yi abin da za a ce me yasa to take Allah yake hukunta su saboda ba a musu hisabi a lahira take Allah zai hukunta su wato sai kuma wato su wuce saboda haka su Allah ya riga kiyaye suna su mene ba sa yin laifi to amma yanzu wannan abin da shi yayi aka ga mun a cikin gama garin mutane ne sai a ce sai a yabi mutum ma a ce a ya ji musiba da za ta faru ne gudu ai gare da ka gudu gare da ka gudu to amma shi abunsa to kaga ya zama laifi laifin da har sai da ya shiga kurkuku kurkuku ma mafi matsi cikin cikin kifi kuma a cikin ruwa a ƙarƙashin ruwa to aka ce ya yi wannan addu'a ne a cikin dubu uku ga dufin cikin kifi ga dufin cikin kogi ga kuma cikin dare tsakan dare ya wannan addu'a din amma Allah maɗaukakin sarki yana saman bakwai ya amsa masa addu'arsa shi ne mala yake cewa sai ubangiji yake cewa wato ya ce fakana minal mudhadina sai ya zama wato yana daga cikin fasahama sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a a cikin jirgin nan fakana minal muzahadin sai ya zama yana daga cikin wanda aka rinjaya ƙuri'a ta faɗa a kansa a matsayin shine wato mai laifi faltaka mauluhutu take kifi ya haɗiye shi wa huwa mulimun yana wato abin zargi saboda me saboda ya tafo ba da izinin ubangiji ba malamai suka ce ati bima yulamu alaihi sai Allah ce wa huwa mulimun ya zo da abin da za a zarge shi wato min zahabi ilal bahari domin ya tafi kogi wa rukubi safina ya hau jirgin ruwa bila izinin min rabbihi ba tare da izinin daga wajen ubangiji ba Allah ya ce falaula annahu kana min almusabbihina badan annabi Yunusa ya kasance yana daga cikin mutane masu yawan tasbihi ba masu yawan ambaton Allah wato yana yawan tasbihi a cikin cikin kifi yana ta maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce in ba dan yawan tasbihinsa ba lalabisa fi batanihi ila yawmi yub'athun wallahi da zai zauna a cikin cikin kifin nan har ranar tashin alkiyama sai da Allah ya rantsuwa ya zo da lamul kasami lalabisa wallahi da ya zauna a cikin cikin kifin nan hana tashin alkiyama ma'ana lasara batsanul huti kabaran lahu ila yawmil qiyama da cikin kifin nan ya zama shine kabarinsa har zuwa tashin alkiyama Allah ya ce fa nabaznahu bil arai amma sai kifin ya je ya amayar da shi bil arai a bakin garan kogi a fili ya je amayar da shi wato shine bi wajhil ardi a filin ƙasa shine sahil garan kogi min yaumihi wasu suka ce a ran da ya haɗiye shi ne ya je jefar da shi wasu suka ce a bayan kwana uku ne wasu suka ce bayan kwana bakwai wasu suka ce bayan kwana ishirin wasu suka ce bayan kwana arba'in to amma dai magana mai ƙarfi ita ce ta kwana arba'in din domin lokacin da ya fito wato jikinsu ya dafu sannan kuma ya yi kamar ya salube gaba daya yana buƙatar iska ta fura shi yana buƙatar ƙarancin zafin rana saboda me saboda fatar jikin ta tofu ta yi ƙarfi ta tofu ta yi ƙarfi kuma kamar sabon jinjiri ne da aka haifa kun ga sai lullube shi ake ɗanyi yana da ɗumamuwa amma ba ɗumamuwa wanda yake mai tsanani ba don fatar ta zagwanye saboda haka a ubangiji ya ce wa huwa saƙimun yana cikin rauni cikin rashin lafiya cikin rauni saboda zamansa a cikin cikin kifin nan wato sai ya zama kalfarkil mum'ati kai ka ce kamar wato ɗan tayi ne sabon aihuwa Allah ya ce wa ambatina alai shajaratan min yaqatin take sai muka tsirar masa wato wata ciyawa ta yakatin ciyawar kabewa take ta fara yaɗo tana yaɗo ganyenta yana yana bazuwa yana bazuwa sai ta masa inuwa gaba daya sai yake kwance a cikin wato wannan inuwa wato ta kabewa din yace wahiyal qarqu ita ce kabewa ko kuma ka ce kankana amma dai kabewa suke ita ce take da ganye mai girma wato tazulluhu tana masa inuwa bai saƙin ala kilafil adati da ganyenta saɓanin al'adar wato wato kabewa wato amma an bashi wannan ciyawa ne a matsayin mu'jiza wa kana tati wa'ala sannan barewa kuma sai tana zuwa tana bashi nono yana sha a jejin yana kwance a cikin wannan ciyawar sannan ita kuma barewa sai ta zo ta kasa kasa da hantsarta sai ya kama nononta sai ya sha tana zuwa sabahan wa masa a safiya da marice ya shirawa mai labani yana shan nonon ta hata kauya har sai da ya samu karfin jiki da ya samu karfi Allah ya ce sai muka aike shi wato aka sake aikensa ya koma wato ya da addini domin mutanen garin nasa dama ya ba su kwana uku ne na notice ya ce ubangiji ya ce in gaya muku idan ba ku tuba ba daga wannan shirkar da kuke yi to ku sani rana na fari wato fuskokin ku za su yi ja rana na biyu fuskokin ku za su yi fatsi rana uku za su yi baki in su yi baki kuma washe gari kuma za a halakar da ku to rana na fari fuskokin su suka canza wannan kalan da ya fada musu washe gari suka sake canzawa shi sai ya gudu bai jira umarnin Allah ba ashe shi kuma Allah ya sani a iliminsa na gaibu cewa wayannan mutanen za su tuba da washe gari suka ga fuskokin sun yi baki suka ce to dama annabi Yunus ya gaya musu sai suka fadi suka kankanda da kai suka kakkarya gumaka suka je suna ta kuka suna ta tuba suna ta birgima a kasa suna tuba wa Allah madaukakin sarki Allah sai ya yafe musu suna ta neman sa ina annabi Yunus ina annabi Yunus shi kuma ya tafi to shine Allah ya je jarrabe shi da wannan jarrabawa tunda ya tafi babu izini to sai ubangiji yake cewa wa arsalnahu sai muka aiko shi wato ya sake dawowa da sabon sako kenan muka aiko su amma wannan karan sai Allah ya ke shi gurin mutanen Nainawa Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin muka aiko shi gurin mutanen Nainawa mutum dubu ɗari ne au yaziduna ko kuma sun kai dubu ɗari da ishirin ko dubu ɗari da talatin ko dubu ɗari da saba'in fa'amanu duk da ya musu wa'azi suka yi imani wato wato suka yi imani inda mu'ayyanatul azabil muwadda'ina yayin da suka ga azabar da aka yi musu alƙawari kenan ashe su ne mutanen nainawa din ba wata alkariya da ba aka aiko shi ba nan din Allah ya ce ya koma ya je ya musu wa'azi tunda sun yi imani bayan sun ga alamun azaba suka kuma gyara imaninsu Allah ya ce fa mata'anahum sai muka wanzar da su muka jiyar da su daɗi suka ci gaba da rayuwarsu cikin ni'ima suna bauta wa Allah ilahinin zuwa ga lokacin karewar ajalinsu alkariyar nainawa a a iraki take malamai suka ce tana arewacin kira'i arewacin iraq a gefen wato wani kogi da ake ce masa tigris a can kusan yankin masul masul yanki ne a cikin yankin iraki to a nan ne alkarir annabi yunus din take saboda haka annabi yunus sai koma gurin mutanensa yanzu kaga ai jarrabawar shi ta samu amma su da suka yi saban daga baya suka tuba Allah kuma yafe musu Allah ya ce fastaftihim فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون نعم.
أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Allah yake cewa fastaftihim ya rasulullahi nemi fatawa a gurin mutanen makka nemi labari a gurin su yi musu fatawa wato amma aka ce wannan neman labari na zargi ne alirabbikal banatu shin yanzu ubangijinka ya zaɓi wa kansa ‘ya'ya mata walahumul banun su kuma wato su ɗauki ‘ya'ya maza suna jingina wa Allah maɗaukakin sarki cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wannan shine abin da kafiran maka suke jingina wa ubangiji mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata amma su kuma mutanen makka yana daga cikin mushirkan makka yana daga cikin ɗabi'arsu shine ba sa ƙauna a haifa musu ya mace Allah maɗaukakin sarki ya mamu labari a cikin alkur'ani ya ce wai za mu shira a hadu bil unsa in an yi wa ɗayansu albishir an haifa masa ya mace dalla wajen wo musu waddan fuskar sai ta murtike sai ran sai ɓaci sai ya fushi har ma ya fara faɗa a ransa a yumsikuhu ala hunin am yadusu fi turabi shin yanzu wannan halittar da aka haifa masa shin ya batta ta rayu a cikin walakanci ne a gidansa am ya dusu fi turabi ko kuma ma ya je halaka ta tunda yana daga cikin mummunan al'adar su a wani lokacin binne ya mace idan an haifa mutum yarsa mace haka zai sa ya mata ado ya ɗauke ta akan raƙuminsa suna wasa da ita ya je jeji ya tona rami ya binne ta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat tuna a ranar lahira ranar da za a tambayi al mawquda ita ce yarinyar da aka binne ta aka kashe ta ba tare da ta yi laifin komi ba Allah zai ce mata bi ayyi dhanbin qutilat wani laifi kika yi ne aka kashe ki wannan yana daga cikin al'adar su larabawan jahiliya su wai abin da suke gani wai aifuwar ya mace wai abun kunya ne rikon ya mace abun kunya ne tunda ya mace a gurin su ba ta da wani alheri sai dai ta jawo maka abun kunya in ta je ta cikin kwararo ko kuma ta zauna ta zama maka wato ci ma zaune domin ita ba za ta iya daukan takobi ta hau doki ta yaki ba su kuma a wani lokacin duk wanda yake ba jarumi ba ne ba zai daukan takobi ya je yaki ba to ya zama ci ma zaune a gurin su saboda haka shi yasa kwata-kwata ba sa son mace amma kuma in ba wauta irin ta jahiliya ba kai fa mace ne ta haife ka ka san namiji ba ya haihuwa yanzu ashe al'ummar ba za ta kare ba ne in kowa ya ce ba san ya mace wannan al'ummar za ta kare al'ummar ba za ta shiga ba to sai Allah madaukakin sarki yake zargin su yace ku da bakwa san ya mace amma ya za ku ku jingina wa Allah ya mata yake cewa fastaftihim ka nemi fatawa a ya rasula gurin su ka nemi karin bayani alirabbikal banatu yanzu shin a a ce ubangijinka ya keɓanta da ya'ya mata a riyawarku walahumul banun su kuma a ce suna da wato ya'ya maza ma'ana wato shine ku ku keɓanta da abin da yake mai kyau zaɓaɓɓe mai nagarta Allah kuma ku bashi ya'ya mata am khalaqanal mala'ikata inafan wa hum shahidun Allah ya ce ko kuma ni suna zaune ne kan sanda muka halicci mala'ikun a matsayin mata suna nan muka halittar mala'ikun balle su ce mun halicce su ya'ya mata ai fasana waye ya gaya musu mala'ikun ya'ya mata ne balle su ce ya'yan Allah ne ya'ya mata subhanallah Allah ya ce wato wa hum shahiduna suna zaune muka halittar fa yaquluna zalika balle su faɗi wannan magana ala ala innahum man ibtihim la yaqulun walada wa innahum lakathibun asdafa albanati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun ubangiji yake cewa ala ku saurara wato innahum min ifkihim la yaqulun su dai karya suke kirkira suke fada kirkiran ƙarya suke yi kurum suke wato yaɗawa waladallahu wai su ce wai Allah yana da ɗa wai Allah ya aifu inda suke cewa wai malaku yayan Allah ne Allah ce wai innahum lakazibuna wallahi ƙarya suke Allah da kansa ya rantsuwa yace wallahi ƙarya suke yi istafal banatu alal banin me yasa za su fifita wato su zaɓi ‘ya'ya mata su jingina wa Allah alal banina a kan ‘ya'ya maza me yasa su suka zaɓa wa kansu ‘ya'ya mazan sannan kuma suka tura wa Allah ‘ya'ya mata malakun kai fata kumun Allah ya ce me yasa kuke irin wannan hukunci me yasa kuke irin wannan hukunci hukunci na zalunci hukunci wanda yake cike da barna afala ta zakaruna me yasa ba za ku ɗauki wa'azi ba me yasa ba za ku ɗauki wa'azi ku tsarkake ubangiji ga barin ɗa ba shine innahu subhanahu wataala munazzahun anil waladi Allah ya tsarkaka ya kubuta wato ga barin ɗa am lakum sultanin mubin am lakum sultanin mubin na Allah yake cewa am lakum sultanin mubin shin ku kafirai da kuke faɗan wannan magana shin ko kuna da wata hujja ce mubinin mabayyaniya wanda za ta tabbatar cewa Allah yana da subhanahu wa ta'ala walagar Allah yake cewa waje alubai na huwa na tsallake ko fatu bi kitabiku Allah shi to kawo hujjata ku in kuna da hujja rubutacciya wanda take tabbatar muku da awarku take tabbatar da abin da kuke kirkira kuke jingina wa Allah to fatu bi kitabiku ku zo da ita kai ko a littafin at-taura take ku zo da ita ai kun ce uzairu ma dan Allah ne kuma Yahudawa kun ce mala'iku ya Allah ne to kuma fatu bi kitabikum ku zo da hujjar ku a littafin ku na at-taura fa aruni lalle ku nuna min manzon Allah Allah ce ka gaya musa ku zo ku nuna min in kuntum sadiqin in dai gaskiya kuke yi a cikin maganar ku cewa Allah ya rikida wajalu wajalu bainahu bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun Ubangiji Ubangiji yake cewa wato waje alubainahu wa bainal ko waje alubainahu wa bainal jinnati nasaban kafirai sun saba wato tsakaninsu da tsakanin Allah nasaban wato wato wato dangantaka tsakanin Allah da mala'iku Allah ya ce su kafirai wato waja'alu sun sanya bainahu wa bainal jinnati tsakanin Allah da mala'iku aljinnati mala'iku ake nufi wai abin da yake boye abin da yake boye kaga yasa aljanu ma ake kiran su jinna abin da yake boye wato shine sun sanya saboda mala'iku ba a kallon su sun kuya gabarin idanu yasa ake ce musu jinnatu Allah yake cewa waja'alu su mushrikan maka sun sanya bainahu tsakanin Allah wa bainal jinnati da tsakanin mala'iku na saban akwai dangantaka da suke cewa wai mala'ikun yayan Allah ne mata Allah ce wala gar alimatul jinnatu ai su mala'ikun sun sani innahum lamuhdharuna cewa waɗannan mushrikan za a hada su da su da gumakansu wato a cikin azaba ranar lahira subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wannan tanzihan lahu Allah ne ya tsarkake kansa da kansa gabarin wato abokin shirka Allah yake cewa subhanallahi amma sifun Allah tsarki ya tabbata ga Allah bisa abin da kafirai suke siffanta masa bi annillahi waladan wai Allah yana da da illa ibadallahi almukhlasin Allah yake cewa wato waɗanda ba za su cikin waccan azaba ba illa ibadallahi almukhlasin sai bayan Allah masu tsarkake masa bauta sune wato muminai na'am fa innakum wa ma ta'budun na'am ma antum alayhi bi fatinin illa man huwa salil jahim na'am ubangiji yake cewa fa innakum mata'budun da ku da abin da kuke bauta gumakan naku ma antum alaihi bifatinin a cikin ku babu wani wanda zai tsere wa Allah madaukakin sarki ku da duk abin bautar ku ba za ku tsere wa Allah ba ai ranar alkiyama bayan an tada kowa an tada komi da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku kowa da komi yana nan a filin alkiyama yana jiran umarnin Allah yaya za a yi da shi a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki zai yi kira da yake hadisi yana cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku wato su tara mutane in an tara duk 'yan adam a guri ɗaya sau ɗaya sai a kewaye bayansu da aljanu sai a kewaye bayan aljanu da dabbobi sai a kewaye bayan dabbobi da mala'iku sai Allah malaukakin sarki ya sa a yi shela ya ce wato ya ma'ashar insu wal jinni in sadatun an tanfuzo min a kadari samawati wala da fanfuzo ya ku taron mutane da aljanu a yau duk wanda ya samu dama ya samu wata kofar da zai gudu ya gudu Allah ta'ala zai ce a gudu an tara mutane a bayan su aljanu aka tara a bayan aljanun dabbobi ga kuma mala'iku sun kewaye amma Allah zai ce duk wanda ya gaina da wata kofar da zai gudu na masa izini yau ya gudu in ga gudu ma ina zaka Allah da kansa ya bada amsa ya ce la tanfuzu na ila bi sultan yau babu gudu ba wanda zai bar gunnan sai dai wanda yake da hujjar barin gunnan saboda haka Allah yake gaya wa kafirai masu bautar gumaka ya ce fa'innakum wa mata abudun da ku da abin da kuke bautawa ma antum alayhi bi fatinin yau ba za ku iya guje ma wato Allah ba wato ba za ku iya guje wa Allah ba wato yake cewa illa man huwa salil jahim wato sai dai wato wanda zai fara cikin wutar jahimiya wanda wuta za ta kona shi waɗansu malaman tafsirin suka ce ana nufin wato su kafiran da waɗanda suke bautawa ba za su tsere wanda suke bautar ba don lokacin za a ga kafiran waɗanda sun bauta wa uzeru sun ce uzeru dan Allah ne saboda haka sun masa bauta wasu yi wa annabi isa bauta wasu yi wa mala'iku to su waɗannan bayan Allah ne na gari amma duk abin da wani ya bauta in dai ba a mutumin kirki ba ne to da shi da abin bautar Allah zai kundu masa wuta amma in mutumin kirki ne shi Allah zai kubutar da wanda aka yi masa bauta ba da izininsa ba sannan kuma shi wanda ya bautar a je a jefa shi a gidan wuta shi ne Allah yake cewa illa man wasalil jahim sai dai wanda zai fara cikin wutar jahimiya a cikin wato ilimin Allah na'am wa minna illa lahu maqam
wannan magana mala'ika jibrilu ne yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa malam ya ce haza hikayatun an itirafil mala'ikati bil ubudiyya wannan magana hikaya aka yi Allah sai kawo yake gaya wa manzon Allah a matsayin wahayi hikaya shine wani ya faɗi wata magana sannan wani kuma ya isar da magana da wani ya faɗa mala'ika jibrilu ne ya faɗa sannan sai ubangiji sai kawo mana ita a matsayin wahayi tattaunawa da aka yi tsakanin manzon Allah sallam da malaika Jibrilu a sama Allah ya ce malam ya ce hadha hikayatun an itirafin malaikati bil ubudiyyati raddan ala abadatihim malaika Jibrilu shi da kansa yayi firici cewa shi ma bawa ne na Allah mai yi wa Allah bauta saboda ya raddi akan kafiran da suke bauta musu malam yace abinda da ake nufi a cikin wannan magana laysa minna ahadun illa lahu maqamun ma'lumun fil ma'rifati wal ibada in ji malaika jibrilu yace babu wani ɗaya daga cikin mu a cikin sama dinnan mu a cikin rundunar mala'iku face yana da maqamin ma'lum guri sananne inda nan ne gurin zamansa wato wal ibada da kuma ibadar da ubangiji ya dora masa yace wamtisalu ma ya'muru Allah ma ya'muruna Allah bihi ta'ala da kuma misaltuwa da abinda Allah madaukakin sarki ya mana umarni da shi Abdullah bin Abbas yake cewa ma fi samawati mawdi'u shibrin a cikin sararin samaniyan nan da muke gani babu inda ya kai dani daya wato tsawo tsakanin karshen babban yatsa da karshen yatsan tsakiya shine shibr dani daya babu wani gurin da ya kai ɗani ɗaya illa wa alaihi malakun yusalli wa yusabbihu face a ɗan wannan gurin ma akwai mala'ika ya takura yana sallah yana kuma zikirin Allah yana tasbihi domin saman amma kare take da mala'iku wata rana maza Allah sanar zaune da sahabbansa sai saman ta kara kikikikikik sai ke tambayar sahabbansa yanzu kun ji abin da kuka ji suka ce mun ji kun san menene ne suka ce Allah da manzansa ne suka sani sai ya ce sama ne take kara kuma ya cancanta sama ta kara ya ce domin babu wani guri a cikin saman nan da ya kai tafin hannu face akwai mala'ika a gurin nan yana bautar Allah kuma yana tasbihi saboda haka a mala yake cewa waɗannan ayoyi guda uku an saukar da su ne a lokacin manzan Allah yana sidratul muntaha wannan magariya tuke da ake cewa da take sama wanda manzan Allah lokacin da ya tafi wato mi'raji isra'i shine tafiyan dare shine tafiyan sa daga makka baitul miqdisi ko kuma ɗakin yar uwarsa ummu hani zuwa baitul miqdisi wannan ita ce isra'i tafiyan dare to amma daga nan kuma inda ya hau kuranga ya hau lifta ya tafi sama shi ake cewa mi'raji to tafiyarsa mai iraji da ya je bayan sun wuce sama ta bakwai sun je wannan magare da ake gaya mana magare tukewa sidratul muntaha inda Allah yake ce nan ne gurin zaman mala'ika jibrilu ya ganshi inda sidratul muntaha a wannan magare tukewa to ya ce a manzan Allah ka ci gaba ka amsa kiran ubangijinka ya ce to mu tafi mana ya ce a ainihin ne gurin tsewata ya ce a irin wannan gurin masoyi zai rabu da masoyinsa ya jibrilu a irin wannan gun zaka bar ni to ina na san zan je shine yake ce masa wa minna illa lahu maqamun ma'lum yace a mu duk cikin mala'ikun nan da ka gani kowa akwai iya inda aka tsaye da shi yace ta ku ɗaya ina ina karawa haske ne zai kone ni saboda haka yace fata'akkar jibrilu mala'ika jibrilu shine sai tsaya iya nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a huna tufariku ni yanzu anan zaka bar ni fa qala jibrilu sai yace masa ma astati'u ana taqaddama an makani haza ba ni da iko na matsa koda dani daya daga gurin zaman nan nawa wa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauka da wannan hirar da suka yi tsakanin manzon Allah da malaika jibrilu wato yana hikaya game da abin da malaika ya faɗa yace wa ma minna illa lahu maqamin ma'lum babu wani a cikin face yana da gurin tsewarsa ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma fi samawati mawdhi'u qadamin a cikin samman nan guda bakwai babu wani gurin da duga digin mutum zai taka illa alaihi malakun face akwai mala'ika sajidun ko yana sujjada au qa'imun ko yana tsaye wato yana sallah saboda haka Allah yake cewa wato yace wa maminna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu wato face yana da guri wanda yake wato an sanya masa a nan ne wato gurin tsewarsa a ya ce wa inna la nahnu safun mu mala'iku lalle mu sahu sahu ne ma na aqdamuna fi salati mukan yi in za mu yi sallah mukan hada dugadigen mu mu yi sahu wa inna lanahrul musabbihuna akwai a cikin mu wayanda suke tasbihi suna tsarkake ubangiji amma la yaliku bihi bisa abin da bai dace da shi ba wanda dan adam yake jingina masa wa in kanu min wa in kanu la yaqulun haka ne ka karanta ka karanta wa in kanu la yaqulun su dai kafirai sun kasance suna cewa law anna indana zikra min al-awwalin law anna indana zikran min al-awwalin la kunna ibadallahi al-mukhlasin fa kafaru bi fa sawfa ya'lamun na'am ubangiji yake cewa wato sai suke cewa wato wa in kanu la yaqulun lalle su mutanen makka kafiran makka suna cewa law anna indana zikra min al-awwalin ina ma damuwa mun samu littattafai daga cikin littattafan annabawan farko irin littattafan da aka sakar wannan kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗan wannan magana wato aka ce su qurayshawa suna cewa kafin aiko manzon Allah law anna lana kitaban misal kitabil awwal awwalin da muna da littafi irin littattafan wato jama'ar farko la aklasna al ibadati lillahi ta'ala mu da zamu tsarkake bauta zuwa ga Allah wato sai Allah madaukakin sarki ai akwai inda Allah yake cewa aksamu billahi jahada imanihim ko suna rantsuwa da Allah iya matakar rantsuwan su la in ja'ahum nadhirun la yakuna ahada min ihdal umam cewa da za Allah zai tashi manzo ya turo musu da su ma sun zama wato kamar nasara sun zama kamar yahudawa su ma suna da littafi kuma za su yi Allah bauta mai kyau to sai gashi kuma Allah din ya tada annabi a cikin su shine Allah yake cewa ai wa in kanu la yaquluna ai da suna cewa law anna indana dhikra min al-awwalin ina ma da za mu samu wato littafi irin na al'umman da suka zo wato baya la kunna ibadillahi al-mukhlasin da za mu zama muna daga cikin bayan Allah wanda suke wato masu tsarkake bauta zuwa ga Allah sai Allah ya ce musu fa kafaru bihi sai muka tada annabin ko muka bashi littafi kuma suka kafirce masa na'am lokaci yake cewa fa kafaru bihi sai suka kafirce wato annabin da ya zo musu wato suka kafirce ma kuma littafin wato da ya zo musu fasau fa ya alamuna Allah ce da sannu za su sani wannan ban kori ne wato gatse ake musu Allah ce ku je ku zauna ai da sannu wato za ku sani wala kad sabaka wala kad sabaqat kalimatuna bi ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun
نعم وإن جندنا لهم الغالبون تولى عنهم فتولى عنهم حتى حين وأبصر.
وأبصرهم فسوف يبصرون Allah madaukakin sarki yake cewa walakar sabar kalimatuna hakika kalmar mu ta taimako alkawarin mu na taimako sabakat ya rigaya li ibadin al-mursalin ga bayan wanda suke wato manzanni wato su ne menene kalmar Allah din shine Allah yake cewa la'alibanna ana wa rusuli ni da manzanni na mu ne masu rinjaye duk inda aka je aka gwabza tsakanin muminai da kafirai Allah ya yi alkori muminan ne masu cin nasara cewa ya- wato wato ni da manzanni na mu ne masu wato rinjaye wato la'alibanna ana wa rusuli wallahi ni da manzanni na mu ne masu rinjaye sai malamai suka ce to watarin kuma za a je a yi yakin kuma muminan sai su samu tasgaro a yakin mun gane ko sai su samu tasgaro kamar abin da ya fara yakin uhudu gashi kuma ubangiji yana fara wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi kwanakin duniya na nasara ko na faduwa ko na rashin nasara muna jujjuya su kan mutane ne shi yasa Allah ya lallashi sahabban manzon Allah da suka yakin uhudu wato aka ji musu suke complain ya anna haza ya za a yi mu samu kare kare yaki mu ne bayan Allah mu ne muminai mu ne muke tare da manzan Allah manzan Allah na cikin mu duk kuma mu zo mu samu kare da yaki Allah ya ce musu ku yi hakuri wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nasi haka kwanakin duniya suke muke jujjuya su tsakanin mutane in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kun ji radadi a yakin Uhudu an kashe ku an ji muku rauni kun samu kare da yaki fa innahum ya'lamun su ma ai sun ji a badar da aka yi su ma a badar ai kun kashe su kun ji musu rauni Allah ya ce wato wa tilkal ayamu ni dawla bin nan haka kwanakin duniya muke jujjuya su to amma malamin mu haƙiƙun suka ce wannan ka'ida ne da Allah madaukakin sarki yace wa inna jundana lahumul galibuna rundunar mu ne masu nasara in aka je aka gwauza yaki tsakanin mu'minai da kafirai kafirai suka samu nasara to matsalar a cikin mu'minan take matsalar a cikin mu'minan ne domin wannan alkawari yayi cewa duk wanda yake tare da Allah shine mai cin nasara to in kowanne yake tare da Allah ya samu kuskure ya samu faduwar hannu to ya tambayi kansa ai ko sahabban manzon Allah da suka samu matsala yakin huduma ai su ne suka karya umarnin manzon Allah da ya ajiye su a inda yake ce musu ku zauna a nan ku tare mana da kibiyoyinku gulim na aunu sunna mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu ku dai kar ku bar nan to gwabzawar fari kafirai suka gudu suka na watsa da kayayyakinsu suka ga wasu na ɗiban ganima suka ce an ci nasara shikenan suka jefar da makaman suka tafi ɗiban ganima kafiran kuma suka musu kofar rago suka dawo kuma suka saka su tsaki akai abun babu daɗi saboda haka Allah maɗaukakin sarki yakan ba wa nasara a muminai ne matsawan wato ba samu rashin biyayya wa Allah ko manzansa ba shine Allah yake cewa wa laqad sabar kalimatuna li ibadil mursalin ai kalmar mu ta taimako ta rigaya bayan mu wanda suke manzanni innahum lahumul mansurun lalle tabbas su ne waɗanda za a ce maka musu wa inna jundana lahumul ghalibun lalle rundunar mu ta muminai wato su ne wato masu cin nasara akan wato kafirai mun gane ko Allah zai taimake su akan kafirai ya ba su nasara wato a gidan duniya sai malam ya ce wa illam yantasir ba'dhum minhum fid dunya fa fil akhirah ko da ma za a samu matsala a gidan duniyar waɗansu a je a gwabza yakin a samu kuma wato kare da yaki bangaren muminai ya ce to tabbata ai alahira kuma su ne masu nasara yanzu da aka yi yakin uhudu a kashe sahabban manzan Allah mutum saba'in dukkan su aljanna suka tafi inda ba kashe su za su tafi aljanna ne amma su mutanen maka yakin badar da aka kashe su mutum saba'in aka kama saba'in aka daure ai saba'in nan da aka kashe miyagun beraye aka rage kamar magidanci ne mutumin da ya kawo gidansa gida ya kama manya-manyan gafiyoyi da suke makwataka da gidansa ya kama sa tarko ai kaga ya rage wa kansa mummunan mummunan iri ne saboda haka su an kashe su sun tafi wuta mumine kuma an kashe su sun tafi aljanna saboda haka rundunar Allah da kullum wato ita ce wato mai rinjaye Allah ya ce fatawalla anhum ya Muhammadu ya Rasulullahi ka kauda kai ka basu ka kauda kai gabanin kafirai ka bar su hatta hinin har ya zuwa wani lokacin wato shine suka ce lokacin da za a umarce shi ya yake su Allah ce wa abtirhum wato amma ka fahimtar da su wa absirhim wa absirhum ka fahimtar da su cewa in azaban nan ta sauka fa to fa za ta game su fa sauka yusirun in ba su ji yanzu ba ba su fahimta yanzu ba ba su gane yanzu ba to da sannu za su gane yaushe za su gane a lokacin da kuma ganewar ba zai musu amfani ba Allah ya ce fasafa yusiruna da sannu za su gane aqibati kufrihim karshen kafircin su fa qalu sai suna cewa manzon Allah istihza'an saboda wato izgiranci mata nuzul hadal azab ba Allah na cewa zai mana azaba ba to yaushe azaba za ta sauka suna izgiranci sai Allah ya ce musu tahdida lahum saboda bankori na'am bi azabi bi azabina yasta'jilun na'am fa idza
Allah ya ce a fabi azabina ya stajilun shin yanzu kafiran nan azabar ta mu suke gaggawa ta sauka yanzu azabar ta mu suke guri ta sauka ai suna fada fatina bi mata iduna in kunta minas sadiqina ka mana abin da kai alƙawarin cewa Allah zai halaka mu in dai daga sai kawo mana Allah ya ce a fabi azabina ya stajilun yanzu azabar ta mu suke gaggawa ta sauka to su sani fa iza nazala bi sahatihim idan da duk azabar nan ta sauka a kofar gidajensu fasa asabahul munzarina ran nan kan safukon masu sauraron azaba ya munana domin kuma ba za a saurara musu ba wata walla وتولى عنهم حتى حين نعم.
وأبصر فسوف يبصرون نعم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون na'am وسلام على المرسلين نعم.
والحمد لله رب العالمين Allah ya ce wata walla anhu ka dai kawai da kai gabarin su ya rasulullahi hatta hinin ka bar su dai zuwa wani lokaci ka saurara musu wa absirhum kada dai ka gaji ka fahimtar da su azabar Allah fa sawfa yusri in ba su ji yanzu ba da sannu a gaba wato za su gane wannan ta'kidi ne na gargadi na bankori akan su kuma ana bawa manzon Allah hakuri ne Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati lalle tsarki ya tabbata ga rabbika ubangijinka rabbil izzati ubangiji wato mabuwayi amma ya sifuna bisa abin da kafirai suke siffantawa Allah wai yana da da wasalamun alal musalina aminci ya tabbata akan manzanni almuballigina wanda suke isar da sako Allah daga Allah suke isar da tauhidin Allah da shari'arsa walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangiji ta kai ala nasarihim tunda ya taimaka wa manzanninsa wa halakil kafirina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halakar da kafirai alhamdulillah mu ma nan zamu tsaya saboda lokaci kuma nan ne karshen wannan sura ta suratul safati in Allah ya raya mu zuwa gobe za mu shiga sura ta gaba suratul sa suratul sa'at abinda muka fara daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roko Allah malaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ne da sun su ne da kun kyauta ya addu'a kuma tana ma da kasiya
Suratul Rahman Bismillahirrahmanirrahim dukkan bukatun mu na da kai Allah ya yawa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan gari na mu Allah ka kara ɗauka darajarsa da ƴan kasuwan mu da manoman mu da makiyayan mu da shugabannin mu Allah ka sanya mana albarka a rayuwar mu Allah ka kiyaye mu duk abin da muke yi wannan wata da muke ciki alherin da ke ciki Allah ta da mu shi Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka da ake kara ta musu gurbatar su a wannan wata wanda ake yin sa su da wuce zuwa kalan da ana wani mutum da kuma mutum da طبعا حسنا والملائكة يحسن وجهنا والأخلاق سبحانك اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا